إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata yau sha ɗaya ga watan Jumadal Akhira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Shine kuma ya dace da biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya. ‘Yan uwa za mu ci gaba da karatu, insha Allahu ta'ala, a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu sala wallafar a sheik Muhammad Sali al-Uthaymin alaihi rahmatullah idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen sujjada ta biyu a raka'a ta biyu yanzu zamu tashi kan ko kuma zama kai na ƙarshe zamu tashi kan at-tashahhudul awwal tahiyya ta farko kafin mu shiga cikin tahiyya a karatun jiya mun yi bayani akan cewa idan mutum ya tashi zuwa raka'a ta biyu akwai abubuwa guda biyu da malam ya tattauna akan su na farko yace shine mutum ba zai yi du'aul istiftah ba shine addu'ar buɗe sallah saboda addu'ar buɗe sallah ana yin ta ne a raka'a ta farko ta sallah kawai sauran raka'o'in gaba ɗaya ba a yin ta abu na biyu malam yace shine mutum ba zai yi me ba ba zai maimaita uzu billahi da bismillah ba ko kuma idan ya maimaita babu wani abu malam ya raba abin biyu yace tunda babu wani nassi sarihi da ya bayyana cewa mutum zai yi ko ba zai ba saboda haka wanda yake gani ya karkata zuwa ga dalilan da suke gani za a yi in yayi ba shi da laifi haka nan wanda yake gani ya karkata zuwa ga dalilan da malamai suka ajiye wanda suke gani ba za a yi ba shi ma idan bai ba ba shi da laifi to sai dai akwai al'amarin da nake so na faɗakar a kansa shine galibi lokacin da ake sallar tahajjudi ko kuma salatin tarawih da azumi za ku ga raka'o'i ne guda biyu biyu ake ayi wannan ayi sallama a tashi ayi wannan ayi sallama to waɗannan raka'o'i za ku ga galibi limaman da suke jan wannan sallar ba sa yin a'udhu billahi da bismillah idan sun gama raka'a biyu sun tashi zuwa ta biyu don uwa wannan ya sha bamban da wancan shi wannan muna bayani ne akan sallah guda ɗaya wacce take a ture idan ka fara ta ba za ka gama ba sai ƙarshen raka'a ta hudu ko raka'a ta uku sannan kai sallama to shine ake bayani akan idan ba kai a'udhu billahi da bismillah ba babu komai amma sallar da ka riga kai sallama a cikin ta idan ka miƙe zaka kawo wasu raka'o'i guda biyu to yanzu waɗancan ba su da alaka da wannan sai kai wasu a'udhu billahi da bismillah dan uwa fahimci wannan yawa saboda haka musamman a yan uwa da suke jan sallar tarawih ko tahajjud ya kamata su faɗa kaga wannan idan kai sallama idan kai sallama a raka'a biyu in ka tashi ka ce Allahu akbar ba kawai bismillah ba alhamdulillah za ka fara karanta ba kawai akwai buƙatar kai ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi bismillahir rahmanir rahim ka fara karatu akwai buƙatar ma kai du'a wal istiftah saboda wannan raka'ar guda biyun ba ta da alaka da waccan dan uwan fahimta ai to wannan shine abin da ya kamata mu fahimta ba shi da alaka da misali a ce sallar azhar ita raka'a uku ce a tare sai ka ji karshen ta ka ce assalamu alaikum wannan ku kare ka kai sallama to wannan shine na son fadakar kuma ji Allah madaukakin sarki bai bai bani iko ba na manta Allah ya samu dace malai ce at-tashahhud al-awwal tahiyya ta farko ثم يجلس للتشهد بعد الركعتين Bala ce sannan masallaci sai ya zauna don ya yi tahiya ba'dar raka'ataini bayan ya yi raka'o'i guda biyu. Ka julusihi bayna sajadataini zai yi zama ne irin zaman da ya yi tsakanin sujjada malice amma a wajen ajiye hannaye yadda ka ajiye hannayenka tsakanin sujjada guda biyu haka za ka ajiye su lokacin da ka zauna bayan ka yi raka abi don yin tayya kada ku manta a baya a ra'ayin malam Usaimin idan mutum ya zauna tsakanin sujjada guda biyu hannunsa ya zai kasance shine hannun hagunsa zai shimfiɗa shi akan gwiwarsa da kuma cinyarsa hannunsa na dama fa zai dunkule waɗannan guda ukun ya ɗora wannan babban akan wannan na tsakiyar sannan kuma ya nuna guda ya nuni da wannan manuniyar ko da a zaman tsakanin tahiyya a tsakanin sujada da sujada ne wannan shine ra'ayin Malik Uthaymeen idan ba ku manta ba haka karatun yake ko yawa to shi sa sai ya tuna maka da wancan sai ce za ka yi zama ne yadda ka ɗora hannayenka tsakanin sujada guda biyu to yanzu ma lokacin da ka zauna dan yin tahiyya irin wancan zaman za ka yi shine abin da yake nufi yace wa fi kayfiyatir rijlain illa fi fil iqa hakanan yadda zaka dora yadda zaka aje kafafuwanka yadda kafafuwanka suke haka zaka bar su a lokacin da zaka yi zaman tahiyya yace sai dai a zaman al iqa shi wannan ba zaka yi shi a lokacin tahiyya ba mun yi bayani shi al iqa ana yin sa ne tsakanin sujjada da sujjada kawai shine zaman da zaka kafa kafafuwanku guda biyu sai ka zauna akan me diga-diganka za ka haɗe ƙafafunka guda biyu ɗan yatsunka su bar ƙalo su kalli alƙibla sai ka zauna akan digadiganka shi ne ake ce masa al'iqa'u bai da sajadatai ne to malai ce ban da irin wannan zaman shi ba a yin sa a zaman tahiya zaman tahiya kawai me ake yi shine aliftirash eh shine zaman da zaka zauna akan kafarka ta hagu ita kuma ta daman ka kafa ta ɗan yatsunka su juya su kalli alƙibla malai ce wa yabau yadayhi ala fakhidayhi zai ɗora hannayensa akan cinyoyinsa ka wad'ihima fil julusi bayna sajdatain bayna sajdatain kamar dai yadda ya dora su a tsakanin sujadan nan guda biyu a tsakanin sujada guda biyu malaita irji ila ila bahthil julusi bayna sajdatain ka koma zuwa ga tattaunawa da malam yayi akan zama tsakanin sujada guda biyu yace ka koma kaga wannan irin zama ne sai ka zo ka dauka anan wajen mun riga mun wuce shi saboda haka ba sai mun koma ba روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها مالت إمام مسلم يبتد حديثي دقها نانا عائشة ورمومني ألا كارمت يرد تتي وكان يقول في كل ركعتين التحيات النبي تيران أمن تسأر تبتع أغريش ينا فتا أتكان دكر ركعو إي قدابيو إذن النبي ركع قدابيو تبايا ميكي وسياي التحيات لله شيني سيا كانت التحيات وفي صحيح البخاري من حديث أبي حميد هكذا الإمام البخاري يقتد حديثي دقى صحابي أبو حميد السائدي رضي الله عنه ألا كان مسيردا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دقى النبي إرادة أمن تسارة تبتع أغريشي يتي حقيقة النبي يكسنتي إذا جلس في الركعتين إذا النبي زولا فكان الركعوئي قدابيو جلس على رجله اليسرى yana zama ne akan kafarsa ta hagu wani sabal yumna sai ya kafa ta dama ɗan uwa wani irin zama kenan wannan aliftirash haka ne ko yawwa to irin sa annabi yake a cikin hadisin Abu Humayd As-Sa'idi wal Imam Al-Bukhari ya fitar da shi thumma yaqulu sannan sai annabi yace at-tahiyatu lillah was salawatu wat tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يبقى وانا إتشي تهيا وانا زيغا من كرن تتهيا بائر متي سابيبا haka ne ko akwai attahiyatu lillahi wazakiyatu ko wanda galibi ita malamanmu na fikihu suke kawa ka duba cikin ahalari da sauran littafanmu na na gida duk ita ake kawo to ita ma wannan tahiyya ta inganta daga sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda idan ka je ka duba cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na malam albani ya kawo nau'i nau'i na tahiyya annabi sun kai guda shida ne ko guda bakwai shi ya kawo su akwai wacce sayyidina na Aisha ta rawaito akwai ta Abdullahi dan Umar akwai ta sayyidina Umar ibn al-Khattab akwai ta Abdullahi dan Mas'ud akwai haka dai kusan guda bakwai diya kawo su kuma kowace ta inganta daga manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi abin da ake bukata daga gare ka kai masallaci shine at-tanawwu shine wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wancan dan ka mamaye sunnar da aiki gaba daya wata rana duka je ka haddace su ya ake haddace abubuwan banza ma bare ta yamman zan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sai ka zauna ka haddace su alal akalla ko guda biyar ne ka haddace yau idan kai sallah azhar kai watan gobe an kai magariba kai watan sai aka sabai duk suka rawaito wannan daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi saboda shi ma yin su yake yana yin wannan ne ya watan ya watan tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sai dai wannan tahiyya wacce muka karanta yanzu ga malam Usman ita kadai ya kawo ita ce wacce Imam Bukhari ya rawaito ita ce kuma ta malam Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yarda wanda ita ce hadisin da ya fi inganci a cikinsu gaba ɗaya da hadisan sun inganta amma aka ce hadisin bukhari ne wannan kaga ba a comparing ɗinsa da sauran hadisai ko wajen inganci to shi sa zaka ga galibi mala albani shi ma wannan ɗin ya farin jayarwa amma ba nuna cewa ba za ka yi waccan ba kuma baya nuna cewa idan kai waccan sallaka ba ta yi ba sallaka ta yi amma ana bayani akan ingancin hadisi to wannan hadisin ya fi inganci dan uwa fahimci wannan da kyau to da wannan ita ce ta Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda shi lafazin ta kun je da take attahiyatu lillah was salawatu wat tayyibat shikenan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka haka zaka karanta assalamu alayka wannan shine abin da yake inganci mala albani ya kawo wata tattaunawa da malamai suka yi cewa lokacin da annabi ya bar duniya ba za ka ce assalamu alaikum sai ka ce assalamu alal nabi ba za ka amfani da kafin ka ta mukhatab ba wanda kai wanda kake ta mukhatab wanda kake magana da shi ba suka ce ba za ka yi amfani da ta kaulasan ta wanda kake magana da shi ba shine mukhatab wanda kake tattaunawa da shi assalamu alayka amincin Allah ya tabbata a gare ka kaga kamar ga ka gashi kenan ko sai suka ce wannan ai sahabbai ne suke faɗa lokacin annabi yana gaban su amma amsar da malamai suka ba suka ce ai a lokacin ba iya garin Madina kadai ake sallah haka ne akwai sauran garuruwa da sun karba addinin musulunci kuma su ma can suna sallah to su kuma su ma an san tashi tayya tayya su ce assalamu alaikum kuma Allah baya tare da su ina fata an gane so da haka fadin assalamu alaikum din kawai ibada ce haka Allah madaukakin sarki ya bautar da mu da shi ko annabi yana nan ko annabi baya nan zaka ce assalamu alaikum ayyuhan nabi kuma daga lokacin da ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu kai wa annabi sallama Allah madaukakin sarki zai wakilta wasu mala'iku su dauki sallama ka su kai wa manzon Allah ina da aminci su ƙara tabbata a gare shi hadisi ingantacciya inganta za su ce wani dan wani unguwa kaza gani kaza ya maka sallama yana gaishe ka ya rasulullah ina fata an gane yan uwa to kaga ashin ka ce assalamu alayka yayi to da ka assalamu alayka shine abin da ya tabbata daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba assalamu ala nabi ba ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan shine lafazin Abdullahi dan Mas'ud Allah kara masa yarda zamu ji fassara ta bane sabon fassara malai zai fassara mai ita dai bayan dai gaba dai insha Allah ta'ala malai ta warawal bukhari an Abdullah ibn Mas'ud Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu Allah kara masa yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة أن نبتيرا دا أمنتي سارة تبتا أغريش يتي إذا جلس أحدكم في الصلاة إذن ينكو يزونا أتكين صلى زي زمن دي أتكركو إيقو دابي كنان فليقل سيتي التحيات لله سيكرا تونا تهير لما كرنت أسما فذكروا بالتي سيأمت ونا تهير وروى مسلم بلفظ Imam Muslim ya fitar da irin wannan tahiyar da lafazin idza qa'ada ahadukum idan ɗayan ku ya zauna din lafazi ɗaya ne. Mala yace at-tahiyat me fassara at-tahiyat? Qala ahlul ilmi ma abota ilimi suka ce at-tahiyatu kullu lafzin yu'azzamu bihi al-muhayya. At-tahiyatu duk yana nufin dukkanin wani lafazi da za ka yi amfani da shi wajen girmama wanda kake gaishewa shi ne attahiyatu fa ma'ana ma'anar wannan attahiyatu idan mala yace attahiyatu jami'u ta'zimat dukkanin wani girmamawa da kambamawa lillahi azza wa jalla ka tattara su ka miƙa su ga Allah madaukakin sarki babu wanda ya cancanci ka girmama shi babu wanda ya cancanci ka ka azzama shi ka sharrafa shi kamar Allah subhanahu wa ta'ala kuma la ta istihqaqan wa ihtisasan gaisuwa da girmamawa wanda suka cancanta kuma wanda suke keɓantattu zuwa ga shi subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala, lallai Allah maɗaukakin sarki huwal mustahiqu littazim shi ne mafi cancanta da a girmama shi. Babu wani wanda ya cancanta ka girmama shi sama da Allah maɗaukakin sarki. Wa huwal muhtassu bittazim kuma shi ne yake ɓanta da wannan girman. alladhi la yushabihu ta'zimun irin girman da babu wani girma da yake kama da irin girman Allah madaukakin sarki dan uwa ko akwai girman da yake kama da girman Allah babu saboda ka girman Allah madaukakin sarki ke bantaccen girma ne idan ka ce at-tahiyatu sai ka rinka halartowa a ranka abin da kake faɗa kenan kullum abin da yasa za ku ga malamai suna sharhin ɗaiɗaikun ma'anoni ko kalmomi da suke cikin addu'o'i irin waɗannan dan lokacin da kake sallah ka rinka halarto da abin da kake faɗa ba kawai karantawa ka rinka yi attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu kuma kana tunanin wajen ba a'a lokacin da kake cewa attahiyatu lillahi sai ka tuno da wa kake da Allah madaukakin sarki kake kuma ga abin da kake faɗa dukkan wani nau'i na girma da mutuntawa da kambamawa sun tabbata ne ga Allah madaukakin sarki sannan was salawatu kima la tahiyya salatu al ma'rufa an ka ce as salawatu ma la su ne dai sallolin nan sanannu da muke yi kullu salawati al-khams dukkanin sallolin nan guda biyar wal juma'a da sallar juma'a wal witri wan nawafil da sallar witri da nafilfilu wa ghairiha da wasun su na salloli da muke kulluha kulliha la yastahiquha illa Allah azza wa jalla dukkanin su babu wanda ya cancanta kai masa su sewa sai Allah madaukakin sarki kul innani salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin fasalli li rabbika wanhar sallah wa ake wa ita Allah madaukakin sarki shi shi kadai to wassalawatu da dukkanin salloli na Allah ne subhanahu wataala shi kadai ake yi wasu mala yace wa awwalu ma yadkhulu fiha as-salatu allati anta tusalliha al'ana sallah kuma da ta fara shiga cikin wannan salloli da kake nufi ita ce sallar da kake yi yanzu yanzu misali ba sallar asuba muka yi ba a cikin mun yi tahiyya ko mun ce at-tahiyatu lillahi was salawatu to sallar da za ta fara shiga ciki ita ce wannan sallar asuba din da muke an gane ai sannan sai sauran sallolin su ma su shigo gaba daya malaiti at-tayyibat sai lafazin at-tayyibat da ka faɗa sai malaiti hiya sifatu tayyiba ana nufin dukkanin wasu siffofi tsarkakakku tsaftatattu allati yattasifu biha Allahu azza biha Allahu azza wa jalla wanda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta da su, wattaibatu allati na'maluha nahnu da kuma tsarkakan maganganu da tsarkakan ayyuka wanda mu ma muke aikatawa duk nawa ne ne duk na Allah ne subhanahu wata'ala in ka ce at-tayyibatu yana nufin tsarkakan da dadadan siffofi dukkanin su babu wanda yake cancanta sai Allah madaukakin sarki sannan at-tayyibatu sun kunshi dukkanin wata kyakkyawar magana da kyakkyawan aiki yana zuwa ne zuwa zuwa zuwa Allah madaukakin sarki ilahi yasadul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u sadaka duk wani da daddadan kalma da kyakkyawan aiki zuwa ga Allah madaukakin sarki ki tafiya nasa ne shi ya fitantantar sa malai ce at-tayyibatu lillah ay as-sifat wal awsaf ma'ana siffofi da abinda kuma ake siffanta Allah madaukakin sarki da shi at-tayyibatu lillahi dukkanin su tsarkaka ne na Allah ne subhanahu wata'ala kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yace inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban lallai Allah madaukakin sarki tsarkakakke ne kuma babu abinda Allah yake karba sai abu mai tsarki shi sa duk abin da ba mai tsarki bane duk abin da yake sunansa al-khabith to Allah madaukakin sarki baya bukatar sa ma'ana ko aiki ne idan kai shi inda ya khabith ne Allah ba ruwan sarki ba zai karba ba ko sadaka ce inda ya khabitha ce kai ta Allah madaukakin sarki ba zai karba ba komai da ka sani Allah mai tsarki ne baya karba komai sai mai sai mai tsarki sai malai ce kullu tayyibin min qawlin aw fi'lin duk wani abu mai tsarki daga magana ce ko aiki aw wasfin ko kuma siffa fa innahu lillahi azza wa jalla to duka ka tattara su na Allah ne subhanahu wa ta'ala wallahu yaqulu alhaq Allah madaukin sarki shi yake faɗin gaskiya wa huwa yahdi sabil kuma shi yake shiryawa zuwa ga hanya madaidaiciya kazalika at-tayyibatu minna lillahi azza wa jalla haka nan da da da tsarkaka da suke fitowa daga gare mu su ma dai na Allah ne subhanahu wa ta'ala yaqbaluha Allah Allah madaukin sarki yana karɓar su daga gare mu idan mun yi su tsarkakakkiyar magana tsarkakakken aiki duka idan ka yi su Allah madaukin sarki zai karɓa da gare ka amma al-khaba'ithu ma la yace amma kaga munanan abubuwa abubuwan da suke ba su da kyau minna daga gare mu falan yaqbala Allah Allah madaukakin sarki baya karba duk abin da yake mara kyau ya fito daga mutum ko magana ne ko aiki ba ruwan Allah madaukakin sarki da wannan abu li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin annabi tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi ne ce inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban malai assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sannan za ka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyu a cikin tahiyarka assalamu sai mala ya ce lafazin assalam ismun min asma'illahi kama qala Allah ta'ala assalamu suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin littafin sa mai sarki ce al-malikul quddus salam haka ne ko cikin suratul hashar karshe al-maliku sunan Allah ne al-quddus sunan Allah ne assalamu shi ma sunan waye sunan Allah ne. Wa qala an sallallahu alaihi wa sallam haka na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inna Allah huwa salam. Lalle Allah madaukakin sarki shine as-salam. Ɗaya ne daga cikin sunayensa wannan hadisi yana cikin sahih al-Bukhari kitab al-azan babu tashahhud fil fil akhirah. Babin da ya bayani akan tahiyya a raka'ar ƙarshe. Imam Muslim ma ya fitar da shi a cikin kitabu salati babu tashahhud fi salat. ولكنه في هذا الموضوع موضوع ما لا يتسيدي أو أنه غربي ليس ليس اسما من أسماء الله لفظ السلام بايازو دم أن رسولنا دكتين سونا إن الله بني بل المراد بالسلام التسليم سيدي السلام أو أن اللفظ نتهيا يازوني دم أن التسليم معنى أمن تروى الله من أكين سركية أمن ترد أن نبسيراد أمن تسارة تبتا أغريش نفات أم فهمت يوه ai taslimullahi alayka ai abin da kake so shine amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi mai girma wa huwa ay yusallimaka Allah wa huwa ay yusallimuka Allah ayyuhan nabiyyu min kulli su'in shine Allah madaukakin sarki ya kubutar da kai ya amintar da kai daga dukkanin wani mummunan abu abinki wa yusallimu shari'ataka aidan min kulli su'in sannan Allah madaukakin sarki ya kubutar ya amintar da shari'arka ya rasulullah daga dukkan wani mummunan abu li'anna bi salamati shari'atir rasul sallallahu alaihi wa sallam salamatul lahu saboda amincin addini ko shari'ar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yazo da ita to aminci ne a gare shi idan shari'a ko addinin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aminta ya kubuta to manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aminta malaiti wa dalilu ala anna salamata shari'atihi salamatun lahu abinda yasa nace kubutar addini ko kubutar shari'a na tsira da abinci tsara tabbata a gare shi kubuta ne a gare shi annal insana haqiqa mutum law qala qawlan idan da mutum zai faɗi wani magana wasara nasu yasubbuna hadha alqawla sai mutane su rinka zagin wannan abin da ya faɗa kai ne ka zo ka faɗi wata magana sai mutane su rinka zagin abin da ka faɗa ba kai suka zaga ba amma wannan maganar taka suka zaga a fakaituwa suke zagi kenan an fahimta yan uwa to manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata gare shi yazo da shari'a idan mutum yayi wa shari'an nan izgili wa yawa izgili kenan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata gare shi yanzu kai ne ka sa wando ka sa wando sai kasance ka sa wando irin sa wandon da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata gare shi yayi baka bari ya wuce idan sawunka ba sai wani yawa wandanka izgili wandanka yawa izgili wa yawa izgili kenan kaga karan farko kai yawa ko sannan kuma wanda ya umarce ka kai tare da cewa wandan yawa ina fata an fahimta saboda haka maganar da ka kawo kake magana akan ta sai wani zo zage maganar ta ka wannan aiki yake zagi haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kawo shari'a sai wani zagi shari'a sai wani ya mata izgili to ai a fakaicewa yake izgili kenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi sa malai ce lallai kubutar addinin kubutar shari'ar kubutar manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a ƙarshe kuma amincinsa ne sallallahu alaihi wasallam malai ce يسبون هذا القول صار الصب صار الصب القول سبا لقائله sai kasance zagin wannan magana taka da ka kawo ai kamar zagi ne ga wanda ya faɗi magana annabi alaihi salatu wassalam annabi kira da aminci tsara tabbata gare shi idza qulta idan kace a cikin sallarka assalamu alayka ayyuhan nabiy fa innaka tad'u Allah ay yusallimahu huwa to kana roƙon Allah madaukakin sarki ne da ya amintar da shi huwa shi wa ayu sallima shari'ata kuma ya amintar da shari'ar da yazo da ita kulna malai ce muka ce assalamu huna bi ma'anar taslim assalam anan wajen yazo da ma'anar at-taslim a matsayin aminci fa hal yati ta'alun bi ma'ana taf'il to shin a larabci a larabci wannan kaida ce ta larabci malai zai kawo lafazin ko kuma kalmar fa'al wazani ne na fa'al shin yana zuwa za a iya ɗaukar saɗura shi a ma'anar tafi'il ma'ana assalam kaga fa'al kenan fa'al assalam ala wazani fa'al at-taslim ala wazani ne tafi'il ba haka bane to shin yakan yakan zo a haka al-jawabu sai malai ce na'am eh a larabci akwai wannan lafazin wazanin fa'al akan dora shi akan wazanin taf'il ma'ana yana zuwa da ma'anarsa wa minhu al-kalamu bi ma'anar taklim zaka samu a larabci za a ce al-kalamu amma abin da ake nufi da shi ne me at-taklif kaga al-kalamu as-salam ba hau ba kaga sun hau daidai ne in ka ce al-kalamu as-salam ba su zama ba iri ɗaya ba ne iri ɗaya ne hakan in ka ce at-taslim sai ka ce at-taklim iri ɗaya ne ko ba iri ɗaya ba ne to ana faɗa ya halatta malai ce assalamu idan bi ma'ana at-taslim saboda haka anan assalamu yazo ne da ma'anar at-taslim amintarwa ba ma'anar sunan Allah subhanahu wata'ala ba at-taslimu min Allah alayka ayyuhan nabiyyu amince tabbata gare ka kai wannan annabi mai girma ai innaka tas'alu Allah ai kana roƙon Allah madaukakin sarki ayu sallima nabiyahu da ya amintar da annabinsa wa ayu sallima shari'atahu ya kuma amintar da shari'arsa min kulli naqsin wa aibin daga dukkan wata tawaya da kuma aibu wa huna ishkalun fi qawli al-musalli malai ce to ana akwai wani iskali akwai wata matsala da wasu kawalwasu za ta iya basu a cikin fadin mai sallah da yace alayka assalamu alayka amince tabbata a gare ka min wajhaini matsala ko za ta iya tasowa ne ta bangarori guda biyu al-wajhu al-awwal fuska ta farko shine kaifa saha ayyu khatiba fi salati ko kuma ayyu khataba fi salati ta za a yi inganta ayyu khataba kayi magana da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fi salati a cikin sallah kace masa assalamu alayka ayyuhan nabi wa huwa min al adamiyina alhali kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cikin yan adam zaka ji abinda malaikai nufi da wannan والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما شيء النبي صلى الله عليه وسلم ثبت a gare shi yana cewa inna hadhihi salata hadisin muawiya dan hakam dake cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ثبت a gare shi yace inna hadhihi salata haqiqa ita wannan sallar la yaslihu fiha shay'un min kalamil adamiyina babu abin da ke inganta a cikin ta na zantuttuka dan adam kai zance da dan uwanka dan adam to ba wani abu da yake inganta a cikin sallah na wannan kana magana ne kai da Allah madaukakin sarki a cikin sallah kadai inda zaka fuskantar da magana ka zuwa ga wani da yake wajen sallah ko me ka bada sallah ka ta lalace ko me ka bada sallah ka ta lalace in dai ba inda shari'a ta bada uzuri bane to ai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cikin al'adami ne ko baya baya cikin dan adam yana ciki to kuma an ce sallah ba ta inganta wannan sallah babu abin da yake inganta a cikin ta nake zance da wannan adam dan uwanka to amma yanzu ka ji gashi ne ka ce assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu amince tabbata ya kai annabi mai girma ka kai zance da dan adam kenan to wannan ya za'i da shi kenan naqul sai ma ne ce inna khitaban nabi sallallahu alaihi wa sallam hakika zance da zakai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bi haza da wannan lafazin mustafna min qaulir rasul sallallahu alaihi wa sallam shi an togace shi daga wancan hadisi da muka karanta yanzu inna hadhihi salata la yaslihu fiha shay'un min kalamil adamiyina an togace magana da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ciki shi baya cikin hanin da aka yi hanin da aka ya shafi wanda ba shi ba ولهذا قال العلماء في سبع لم يسكتي إذا أتى المسلي بكاف الخطاب لغير الله ورسوله عند za a samu wani masallaci ya zo da kaulasanta abokin magana ita ce kaful khitab misali assalamu alayka wannan kaf din ita ce kaful mukhatab ka kaulasanta wanda kake magana da shi da Hausa kamar me za a ce kenan yadda abin zai fito a fili na'am yawwa kamar mutumin da kake gata da shi to idan da zaka yi amfani da wannan kaulasan din ba kaulasan din Allah ba ba ta manzon Allah ba kira da aminci tsara tabbata a gare shi to sallar batun ta lalace inda zaka zo da irin wannan kaulasan din wala ce baqalat salatu sallar ta lalace law dakhala alayka rajulun wa anta tusalli misali inda zaka wani mutum zai shigo inda kake lokacin da kake sallah wa qala sai wani mutum shi bai san sallah kake ba lokacin da ke shigo a ɗakin sai ya ce assalamu alayka ko kuma assalamu alaikum sai maka sallama fa kulli sai ka ce wa alaikum salam ko wa alaika sai masa sallama alaika salam sai ka amsa masa sallama sai malai ce batalat salatuka illa an takuna jahila a lokacin sallaka ta lalace sai dai in ka kasance mai mutum jahili yan kuwa wannan hadisi da malai ya kawo na cikin sahih muslim asalin sai abin da ya faru kenan asali kun san kafin a hana magana a cikin sallah da ana magana a sallah ba komai idan ka zo ana cikin sallah zaka shiga sau zaka yi tambayar da kusa da kace da Allah raka nawa ta raka nawa ake shi kuma zai ce maka atabi ake ba komai da haka ake a cikin sallah to shine sai Allah madaukakin sarki saukar da aya hafizu ala salawati was salati lusta qumu lillahi qanitina ku tsaya gaban Allah madaukakin sarki qanitina malami suka ce ai sabiti na kuna shiru kada wanda ya kara magana to shi Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami bai san an hana magana a cikin sallah ba saboda haka sai ya shigo cikin masallaci da ya shigo cikin masallaci sai wanda daga cikin masallata ya atishawa a sallah shi kuma awai kawai sai ce masa yarhamukallah sai yarhamukallah kun ga ai ba a faɗa ko ana cikin sallah mutum ya atishawa ka ce masa yarhamukallah sallah ta lalace to sai ya faɗa sai ga mutane suna ce masa suna irin kamar yayi abin da ba daidai ba shi ce ma sha'anukum tanzuruna ilayya me kuke kallo na fa a cikin sallah fa me kuke kallo na yayi magana sai ga ya ga babu wanda ya kula shi dai shi ma sai ci gaba da sallarsa to shine da aka masallah sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kirawo shi to shine sai ya ga masa wannan magana yace wannan sallar da kake gani ba wani abin da yake inganta a cikin ta nazarin dan adam yanzu an hana duk wani zancen da zaka yi da dan uwanka dan adam yanzu an hana a cikin sallah kamar yadda hankali ke sallaka ka tattauna da Allah madaukakin sarki to kaga asalin magana ke asalin hadisin kenan yadda yazo saboda haka duk lokacin da ka ji kai magana da wannan wajen sallah sallaka ta lalace sallaka ta lalace hatta yaran sallah hatta gyaran sallah ƴan uwa da ake cewa za a iya magana a cikin sallah wato ana abin da ake nufi magana a cikin sallah bari ku ji yadda hadisin yazo hadisin zuladaini shine umda a cikin abin da malami suke kawo shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana sallah raka'a sallah ne raka'a hudu sai sallah ta raka'a biyu sai zauna sai sallama kuma kawai sai tashi kun ga akwai ragowar raka'a nawa biyu har yanzu a cikin sallah ake tunda ba a gama sallah ba mutanen masallacin kowa sai ka sayo manzon Allah magana kira da aminci tsara tabbata ga saboda ana ana jin nauyin annabi ana ana jin kwarjinin sa a cikin masallacin hadda sayyidina Abubakar sayyidina Umar a lokacin amma duk suka sa magana sai wani mutum da ake ce masa Bulyadaini sai tashi ce ya Rasulullah aqusirati salatu am nasita shin sallah ta ragu ne ta dawo raka'a biyu kai kasarin ta ko kuma mantawa kai ya rasulullah sai annabi ya ce duk ko ban yi ba sai annabi ya ji wakan da mutane ya ce wannan abin da zai je faɗa gaske ne to sannan mutane suka samu dama suka ce eh ya rasulullah da gaske ne haka ne to shine kun ga wannan magana da ake a cikin me ake an fahimta yan uwa duk a cikin sallah ake sai annabi ya dawo ya koma wajen limin sai ya tashi sai ya kawo raka'a biyun da suka rage ba fa canza sallah aka ba duk da an yi magana magana ce ta me ta gyaran sallah an gane magana gyaran sallah shine abin da ake nufi magana gyaran sallah ke sai annabi ya ci ko raka'a guda biyu yayi sallama sai ya zauna sai sai ya zauna ya kuma sujjada bayan sallama sujjada ba adi kenan shikenan sallah ta gyaru to yanzu da zaka kaddara liman yana cikin sallah sai liman yayi shakka a cikin sallarsa cewa raka'a biyu nake ko raka'a uku wannan aya akwai hadisin da akwai hadisin da annabi ya nuna yadda zai gyara sallarsa haka ne sai ya dauki abin da yake mafi kankanta me mafi kankanta raka'a biyu yake ko raka'a uku wace ce mafi kankanta bi tabbas ce ko uku ce shakkar to sai ya jefar da uku sai ya dau guda biyu sai ya dora akan an gane yawa ba mutum zai jiyo ne magana ce jama'a sallar mu ta cika ko ba ta cika ba akwai raguwa ko ba raguwa ba daidai bane wannan dan uwan fahimtun nan da kyau yawa mutum zai dora ne akan shi yaqinin sa na limami idan an gama ko kuma akwai wani abu misali a ce raka'a biyun ce akai raka'a ukun ce akai sai dauke ta a biyu mamu za su rabu da shi za su yi tasbihi kaga da sun yi tasbihi ya san ba ba biyu bace nawa ce uku ce sai a tashi a gyara sallah dan uwan fahimtun nan da kyau saboda ka a rinka fahimtar abubuwa na fikihun irin wannan domin galibi wasu maganganun ba a fahimta su ne da kamata an ce za a yi magana a gyaran sallah to lokacin sai ka ji magana magana da bata kamata ba alai Allah madaukakin sarki ya samu dace mala yace wa anta tusalli wa qala assalamu alayka fa qulta alayka assalam baqala salatuka illa an takuna zahira sai dai an mutun ya kasance zahiri kuma anan zamu dakata insha Allah ta'ala saboda lokaci zamu tashi alwajhu sadi sati mai zuwa idan Allah ya kai abinda muka faɗi daidai na'am Na'am. Na'am. Mm. Raka'a nawa yayi shi? Yayi raka'a biyu sai ya zauna. An mai tasbihi. Bai tashi ba. Eh, ya sallama a haka. a to in an yi sallama dole za a tashi a cikin guda biyu a a bashi a bashi a bishi a sallama aka yi sallamar aka yi sallamar sai a masa sai a masa magana sai a tashi a cikin guda biyu sai sai a tashi a cikin guda biyu za a bishi in an gama sai a tashi sai a cikin ragowa guda biyu Allah ya sa mu dace na'am na'am na'am Na'am. Mm. Sallallahu alaihi wasallam. Eh.
a wurin sadaka
Ta yi farko ce ba? Mm. eh zai tahiya ne kawai zai tahiya ne kawai dan abin da yafi inganci shine a tahiya ta farko ana yin tahiya ne kawai ta bi ita ce ake salatin annabi tsira da aminci su ara tabbata gare shi a roki abubuwan a nemi tsari daga abubuwa guda hudun nan sannan kuma ayi addu'o'i tahiya ta ƙarshe ake wannan amma tahiya ta farko za a yi tahiya ne kawai tare da cewa dai wasu malaman suna gani za a yi har salatin annabi tsira da aminci su ara tabbata gare shi a tahiya ta farko din wannan shine ra'ayin malam albani kamar yadda ya dauko daga Imam Shafi eh za a yi tahiyya da salatin Annabi a raka'a ta farko sannan za a yi tahiyya da salatin Annabi a raka'a ta biyu a kuma roƙi tsarin Allah madaukakin sarki daga abubuwan guda hudu babu laifi kuma kai addu'o'i to da ka in kai tahiyya kawai babu laifi yayi in ka ƙara da salatin Annabi tsira da aminci tsara tabbata ƙarshe ma la haraja ba kai laifi ba saboda akwai malaman da shi gari za a yi babu laifi Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam wa rahmatullahi نعم نعم aboye za a yi ta ne aboye wasu suna bayyana tabbas ai wato abinda abinda sa wasu suke bayyana bismillah akwai daga cikin qurra makaranta alqur'ani akwai wanda suke gani bismillah bangare ce ta cikin suratul fatiha an gane in aka ce suratul fatiha aya bakwai ce to suna riskar da bismillah a ciki saboda ka sai su haɗe sai su haɗe gairul maghdubi alaihim waladdallin a matsayin aya ɗaya an ka irga za ka aya shida kenan har bismillah aya nawa aya bakwai to kaga in zaka fara bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin aya ce ina fata an fahimta amma uzu billahi shi babu wani abin da ya tabbata cewa ana ana bayyana shi tare da cewa dai abin da yafi inganci bismillah ba bangare bane da cikin suratul fatiha bismillah Allah madaukakin sarki ya saukar da ita ne domin a bude kowace sura da ita banda sura guda daya ita ce suratul tauba haka ne to haka idan mutum zai sallah zai a'udhu billahi da bismillah ne a koyi wannan shine nasoshi suka tabbata babu wannan nasi da ne cewa annabi yana bayyana su abinda ake fara ji annabi ya faɗa in sallar da ake bayyana karatu ne shine alhamdulillahi rabbil alamin shi ake fara ji annabi ya faɗa raka uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai aisha koyi Allah ya sa mu dace na bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am na'am Raka ta uku. Eh, eh. Eh. Na'am. Na'am. A raka ta biyu aka samu wannan. na gane to eh abu na farko idan limami ya samu rafkano a cikin sallah a tasbihi ya kamata ya masa ba uzu billahi ba ko sai a ce subhanallah subhanallah amma ta ne kuma sai su tafi haka haka su ba aka ce ba haka za su rinka tafi ba kamar abin nan bayan hannunsu za a buga saboda ba ƙara ake so ya ba amma ta ne kenan amma za ne kuma sai a ce subhanallah abu na biyu shine idan limami ya bar zaman tahiya ya riga ya daga da jikinsa gaba daya to ba zai dawo ba an gane wannan ya tabbata daga manzon Allah kira da aminci tsara tabbata inda ya riga ya daga da jikinsa ya tashi sai aka mai tasbih to ba zai dawo ba zai karasa ne in ya gama sai yi ne sujjada kafin sallama shikenan sallah ta dore ta yi insha Allah ta'ala to da lokacin da lokacin da koga ya tashi ne kuma tashi da ku bi shi zai idan ya idan ya kawo da raka'a ta uku zai zauna yayi tahiya sannan sai ya muku sujada kafin sallama shi kenan sallah ta tabbata ina fata an gane wannan shi ne ko kai kadai kake haka zaki ko da kai kadai ne in dai ka riga ka miƙe eh sannan sai ka tuno fa zama ne ba za ka dawo ba sai ka je ka miƙe kawai shine abin da yafi inganci Allah ya sa mana tana gwanin daga na'am in ya dawo shi kenan sallah ta yin Allah ya amma da ba a yi ba a yi na in ya dawo eh duk da kan ya dawo sai ya wannan sujada duk da ka zai na na sosai na'am eh a ai ke ba ruwan ka ba wanda ce ka masa haka kawai ci gaba da sallarka shi idan idan a daga lokacin da kuka raka ɗaya ka zo na kuma ka zo na bai saraka a lokaci ai da kun yi sujjada in ka dago in ka tashi tsaye ko in in ka zo na kai ta ya saraka a lokaci ai ba buƙatar ka mai wani ishara kawai idan idan ka idan mutum zai bi ka sallah kawai zo ya bi ka shi zai tantance raka a nawa kuka abu ba wata ba wani abu da ka ce ka mutum ishara in kana sallah ko kada ka bi ni ko raka a nawa a bashi eh ba a yi abin da ake so ka mai da hankali kawai ya sallaka na'am na'am na'am a zai dawo ba lima yake bi ba a yi dawa zai ai shi rafkanuwar mamu idan mamu ya rafkanuwa liman ya ɗauke masa yanzu misali wasu za ga saboda tanin duniya ya mana yawa sannan za ga ana haka liman ya zauna zai ta sai ga wani ya miƙe tsaye ba haka bane to wannan miƙe wanda ya taɓa mai sallah bai taɓa masa ba ai wato shi daɗin bin liman shine in kai rafka ruwa a cikin sallah liman ya ɗauke maka ita idan kuma limami ya rafka ruwa kai ko baka bashi kuma ta shafe ka saboda shine jagora ina ba ta gane to da haka in limami ya zo a kai sai ka tashi tsaye sai ka dawo ka zauna kai tayyaka babu abin da ya shafi sallah ka sallah ka tayi daidai wa daidai insha Allah ta'ala ba da ka tana saboda lokaci Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi